أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم طهر قلوبنا من النفاق وألسنتنا من الكذب وأعمالنا من الرياء وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور باك يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna miƙe godiya ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya ƙaddara saduwanmu a wannan lokaci mai albarka a wannan masallaci mai albarka a wannan yini mai albarka yini na ɗaya ga watan ramadana shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da biyu hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina wanda kuma ya yi muwafaka da goma sha uku ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya muna gode ubangiji subhanahu wa ta'ala allazi بلغنا رمضان وندا يرسكم وتر رمضان مكا iso wannan lokaci mai albarka a cikin kwashiyar lafiya tare da imani da rungume addinin musulunci alhamdulillahi alladhi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya لولا أن هدانا الله باب شكا يموى مسلمي مو الأمة المسلمي الأمة كي ودى وبنجي سبحانه وتعالى يي متى بيوى يي متى قللا يبات الخير دا ba wasu kowace al'umma ba daga cikin al'umma da ta gabata ya tabbata a cikin hadithin annabi sallallahu alaihi wa sallama daga riwayar sayyidina abu sa'id al-khudri Allah shi kara masa yadda yake cewa manzo sallallahu alaihi wa sallama yace idza kana awwal laylatin min ramadan فتحت أبواب السماء فلا يغلق باب حتى يكون آخر ليلة من رمضان idan ya kasance a farko farkon dare na ramadana dare na farko Allah ubangiji subhanahu wata'ala zai ba da izinin a bubbuɗe ƙofofi na sama a bubbuɗe ƙofofin aljanna ga baki ɗayansu ba za a rufe kowace ƙofa ba har ƙarshen dare na ramadana wata riwaya ta sayidina abu hurairata Allah ya kara masa yadda yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza kanat awwal laylatin min ramadan nazara Allah ila khalqihi wa man nazara Allah ilayhi la yu'adhibuhu abadan idan ya kasance a dare farko farko na ramadana Allah ubangiji subhanahu wataala zai kalli dukkanin bayansa musulmi gani na tausayi gani na jinkai gani na rahma yake duk wanda Allah ta'ala ya kalle shi a wannan dare ya kulla niyyar azumi da kyakkyawar niyya da tsoron Allah da tuba to wannan mutumin ubangiji subhanahu wata'ala ba zai taba azabtar da shi ba abadan ganin Ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan gani na tausayi gani na jinkai gani na rahma sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ci gaba da cewa walillahi fi kulli lailatin min ramadana alfu alfi atiqin min an-nar Allah ta'ala yayi wa kansa alƙawari cewa a kowace dare daga cikin daruruwan ramadana yana da bayi dubu cikin dubu bi ma'ana miliyon ɗaya wanda ubangiji subhanahu wata'ala a duk dare zai inta su daga wutan jahannama a duk dare Allah ta'ala yana inta wuyan bayin musulmai miliyan ɗaya wanda suke da laifuffuka da ya kamata a kama su da wannan laifi a sa su wuta amma albarkacin ramadana Allah ta'ala yana inta su daga wutan jahannama ya rubuta su daga yan aljanna sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake fa idza kanat akhiru laylatin min ramadana أعتق الله فيها مثل جميع ما أعتق من أول الشهر كله sai Allah ta'ala ya haɗa ga baki duk adadin da ya yi tun daga farkon daren Ramadana har zuwa daren ƙarshe a daren ƙarshen nan gabaki ɗaya wannan adadi za a riɓanya shi a dare ɗaya a in taso gabaki ɗaya a cikin wutan jahannama Allah ta'ala falalansa yana da yawa ga al'ummar musulmi al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yake fa idza kanat lailatul fitr irtajjat al malaika idan ya zamanto daren fitr daren idi to mala'iku za su sauko za su ciccika wato titina kowace titi mala'iku za su rufe ta su cika ta saboda murnan al'ummar musulmi sun gama azumin su na watan ramadana Allah ubangiji subhanahu wata'ala wa yatajalla al-jabbaru ta'ala bi nurihi sai ubangiji subhanahu wata'ala kuma sai ya saukar da hasken sa ga baki ɗaya lullube duniyan ga baki ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam yake ma annahu la yasifuhu al-wasifun tare da sanin cewa ba wanda ya isa ya siffanta irin hasken da Allah ta'ala yake da shi mala'iku su sauko ga baki ɗayansu su rufe duniyan ubangiji subhanahu wata'ala ya rufe duniyar musulmi da haskensa fa yaqulu lil mala'ika sai Allah ta'ala zai ga wa mala'iku a wannan dare wa hum fi idihim min al mala'iku kuma suna shirin wato su halarci idi tare da musulmi a gobe sai ya ce da su ya ma'sharal mala'ika ma jaza'ul ajiri idza waffa ajrahu me kuke tsammani me za ku faɗa a game da wanda aka sashi aiki lebran da aka sa ya yi aiki in ya kammala aikinsa menene sakamakonsa mala'iku sun san amsa suka gaya wa Allah ya Allah kai kafi mu sanin amsa amma mun da muka sani shine idan aka ba wa mutum aiki ya kammala aiki to sai a cika masa alkawarin da aka yi masa sai Allah ta laifi to ku shaida dama na yi alkawari cewa duk wanda ya riski watan ramadana ya yi sa cikin imani da tsoron Allah ya kammala ni zan gafarta masa ishhadu ya mala'ikati anni qad ghafartu lahum shaida cewa ya mala'iku na duk waɗannan bayina da suka yi azumin ramadana suka kammala shi su koma gidajensu cikin kwanciyar hankali ni na riga na gafarce su na yafe musu kurakuransu ga baki ɗayansu Allah ubangiji subhanahu wata'ala ya samu cikin waɗanda suke da rabon a gafarta musu a inta su daga cikin wuta tun a farkon dare ya zamanto awwaluhu lana rahma wa awsatuhu lana maghfira wa akhiruhu lana itqun minan nar albarkacin alqur'ani mai girma albarkacin annabi sallallahu alaihi wa sallam ɗan uwa musulmi kamar yadda muka sani wannan tafsiri na alkur'ani mai girma muna yin sa a duk shekara kuma tsare-tsarenmu a cikin tafsiri manhaja da muke bi shine manhaja na magabata daga cikin salihan bayi magabata irin su sabon annabi sallallahu alaihi wa sallama da mabiyansu tabi'ai tabi'ut tabi'in da kuma wanda man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wannan manhaja ta su fahimtar su na alkur'ani fahimtar su na sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam fahimtar su na tauhidi fahimtar su na fiqh fahimtar su ta addini baki ɗaya wanda malamanmu iyayenmu shehinanmu suka ɗaura mu akan wannan hanya akan wannan hanya muke za mu fassara alkur'ani mai girma da alkur'ani mai girma kansa wanda abin da ake ce da shi shine at-tafsirul ma'thur fassara alkur'ani mai girma da alkur'ani idan aka samu ayoyin alkur'ani mai girma da suke karfafa haka suke bayyana haka sannan kuma fassara alkur'ani mai girma da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama maganganunsa ko ayyukansa ko halayensa ko kuma duk wani abun da annabi sallallahu alaihi wasallama aka yi a gabansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shiru ya kare abin da ake ce da shi sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam qaulan wa fi'lan wa taqriran shine abin da zamu zamu bi a wajen fassara alqur'ani mai girma gurgudu yadda ubangiji subhanahu wataala ya sawwaka mana gurgudu yadda Allah ta'ala ya hore mana karatunmu manhajanmu manhaja ce na ahlus sunnati wal jama'a salaful umma salihan bayi wanda bai iya zage-zage ba bai iya cin mutuncin mutum mutane ba bai iya kafatar da musulmai ba bai iya fasikantar da musulmai ba manhaja ce wanda take kira zuwa ga hada kawunan al'ummar musulmi akan tafarkin la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'uhu ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله da kuma kamar da Allah ta'ala ya faɗa cewa qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana min al mushrikin Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala ya datar da mu ya shiga gaban mu a wajen fassara bayanai daidai da kuma karanta karatu daidai Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala ya haskaka mana gaban mu ya fahimtar da mu ayoyin alkur'ani mai girma kamar yadda ubangiji subhanahu wataala ya so haka a karanta ya so haka a fahimta kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya isar da sako sahabbansa tabi'ai da mabiya bayansu da salihan bayi salafuhum wa khalaquhum min awliya'illahi ta'ala salihin almuttaqin haka suka fahimci addini to haka muna roƙon ubangiji subhanahu wataala ya azamu akan wannan hanya ya daura mu akan wannan hanya ya kare harshenmu daga kurakurai da kuma yin amfatan abin da ba daidai ba Allah subhanahu wa ta'ala ya taimaka mana za mu tashi daga farko farkon suratu al-amfal a karatunmu da ya gabata ƙarshen shekarar kyan mun tsaya afon a ƙarshen suratu al-a'raf yau kuma bi iznillahi tabaraka wa ta'ala za mu tashi daga farko farkon suratul amfal Allah ta'ala ya taimaka mana malam da yake tare da ni wanda yake jan baki malam Abdurrahman Mustafa shi zai mana karatu Allah ta'ala ya taimaka na'am bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم masha Allah tabarakallah a yan uwa kamar da muka faɗa wannan sura ita ce suratul amfal haka yake sunanta sura ce madaniya ga baki ɗayanta a zance mafi inganci akwai wasu malamai da suke gani a cikinta akwai aya ɗaya ko biyu ko uku da ba su wuce wannan ba makiyat kamar faɗin ubangiji subhanahu wata'ala وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم واسمع لمن تفسيري سكشي وأن آيوي مكيان ne sauran ayoyi madaniyat amma kamar yadda na faɗa zance mafi inganci shine suran gabaki ɗayanta madaniya har ma waɗannan ayoyi da ake gani cewa ma'anansu yake bayanin lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama yana makka a lokacin da kafiran makka ƙuraishawa suka ƙulla makirci akan za su zo su kashe shi a cikin dare wanda wannan ya zama shi ne sanadiyan hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina kamar yadda aka sani wa iz yamkuru bika allazina kafaru li yuthbituka aw yaqtuluk wannan ma'ana daidai amma malama suka ce kamar yadda al-imam suyuti ya bayyana shi a cikin tafsirul jalalain da kuma al-imam jalaluddin al-muhalli ya karfafa wannan bayanin cewa wannan baya hana suran ta zamanto dukkaninta madaniya saboda Allah Ubangiji subhanahu wata'ala shi ya kawo wannan kissoshi abin da ya faru a Makka ya labarta wa Annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya dawo Madina saboda haka sura ce madaniya ga baki ɗayanta tana da ayoyi saba'in da biyar a wata riwaya saba'in da shida a wata riwaya saɓani a kamfanin Allah ta'ala ولكن وكفر أبنجي تعالى ولكن ليقضي, ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وسمع لمي فكدفع آية أنا ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا كمر قراءة نافع وسكما سكا وجه باب آية أنا ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك man halaka an bayyana kamar yadda yake a cikin riwayar haku nan shine inda aka yi samun saɓani a wajen wato ainihin adadin ayoyin wannan sura surat al'amfa adadin kalmomin sura kalmomin da suke cikinta al'imam ibn kafir a cikin tafsirinsa ya lissafa su dubu ɗaya da ɗari shida da tasa'in da hudu adadin harufanta kuma dubu biyar da ɗari biyu da talatin da ɗaya an gane abin da nake nufi wannan ijtihadi ibnu kafir kadai a cikin malaman tafsiri ya yi sa kuma Allah ya saka masa da alkhairi wannan sura babban jigon abin da take bayani a kai shine labari akan yakin badr ta fayyace bayani a yaki game da yakin badr tun daga lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kulla niyya har tafiyan da yayi da sahabbansa har zuwa lokacin gamuwa da aka yi da mushrikai da kuma irin nasara da ubangiji subhanahu wataala ya bayar sannan daga baya ire-iren darussa da wannan yaki na badr ya kawo wa al'ummar musulmi musamman sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine babban jigon da sura take bayani a kansa yakin badr ta gabatar da bayani akan hukunce-hukunce na ganima ganima shine ije irin wato ainihin riban da musulmai za su samu na alkhairai a game da kafirai wato irin dukiyoyinsu da za su samu su kwace daga hannunsu a lokacin da aka ci nasara a kansu wannan ganima yaya take wane ne yake da haƙƙi a kanta yaya kuma za a raba ta in za a raba kuma yaya za a raba ta wannan shine abin da tsoron ta sauko a kai ta ba da bayani a kai muhimman darussa da suran take ɗauke da su bayan bayani akan yakin badr wato ladabtar da al'ummar musulmi a game da laduban yaki laduban jihadi addinin musulunci addini ne na zaman lafiya addini ne na wanda yake so kowa ya ni'imtu a cikin haskensa ya ji daɗin rahamarsa ba wai addini ba ne na zubar da jini ko kuma addini ne na ta'addi wannan sura ta yi ta bayani ta lalatar da sabai ta lalatar da sauran musulmai a game da laduban jihadi kar a zamanto 'yan ta'adda kar ku affa waɗanda bai taɓa ku ba in za a yi jihadi to a bi matakan da shari'a ta zana na yin jihadi suran ta zana matakai da bayyana bayanai da musulmai za su bi idan aka taɓa su ko aka sokane su a lokacin da sura take bayanin yaƙin badr da kuma sauran laduba na jihadi sai Allah ta'ala yake kawo wasu ayoyi a cike yana zaburar da musulmin yana kwaɗaitar da su a game da rungume addinin musulunci da miƙe wuya da sallama al'amari ga annabi sallallahu alaihi wasallama gabaki ɗaya shi yasa Allah ta'ala yayi amfani da kalmar ya ayyuhan ladina amanu ya ayyuhan ladina amanu ya ayyuhan ladina amanu a cikin suratul anfal a wurare daban-daban har guda shida ta farko yake cewa ya ayyuhan ladina amanu idza laqitumul ladina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar sai ta biyu yake ce da su ya ayyuhan ladina amanu أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون سيتأخيك كدس يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون سيتأخيك كدس يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون سيتبيرك سدسوا يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم سيتكر شيء سدسوا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين duk wannan kira ne daga al'ummar musulmi da sigar ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka siffanta da imani ya kamata ku ladabtu da abubuwa da ake nema daga gare ku su ne abubuwan da muka karanta na waɗannan ayoyi kuma insha Allah in muka je gare su za mu yi bayani akan tafsirin su bi'iznillahi ta'ala wannan shine muhimmin abin da suran take ɗauke da shi na darasi a ƙarshe sura ta rufe bayani akan bayyana walayar musulmai ta yi bayani akan yadda haɗin kan musulmai yake ya kamata al'ummar musulmi gabaki ɗaya ta zamanto al'umma ce guda ɗaya wa anna hadihi ummatukum ummatan wahida ya kamata musulmi gabaki ɗaya su zamanto kamar gangar jikin mutum ɗaya idan shtaka minhu udhun تداعى له سائر الجسد بالسحر والأمة الأمة المسلمية جبايتي أنت الأمة شغدا إيه kamar yadda al'ummar kafirai da kasusuwanta da rabubuwanta da yawanta gabaki ɗaya yahudu ne kirista ne wa'annan ne wa'annan gabaki ɗayan su duk yadda aka samu bambance bambance a tsakanin su da yawansu haka kuma su ma al'umma ce guda ɗaya saboda haka musulmi shine ɗan uwan musulmi Allah ta'ala yayi wannan bayani a ƙarshen sura inda yake cewa walladina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi walladina awaw wa nasaru ulaika ba'dhum awliya'u ba'd والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض كم سورة تبين من ذلك مات الأمة المسلمين تكفن bai kamata musulmi ba su rarrabu a cikin aƙidarsu su rarrabu a cikin fahimtarsu na addini na'am akwai sabanin fahimta can cikin abin da ya shafi wato ainihin furuwa ba abun da ya shafi usul ba wannan sabanin fahimta sabon annabi sallallahu alaihi wasallam ya faru da su ana samun wato ainihin sabanin fahimta kan abun da suka fahimci na addini amma ba wai ainihin asalin addini ba tushen addini ba su samu sabani ba a kai an gane abun da nake nufi to wannan shine wato ainihin takaitaccen bayani a game da محور الصورة وكما بين يدي الصورة وكما شيء أهم المواضيع التي تناولتها صورة الأنفال الله أبنى سبحانه وتعالى يا آغا زامنا وتيما كامنا أو ينفسر أنت دي دي وبنجي سبحانه وتعالى يبوئي والنصورة من البركة تجيوى بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال سننا ita wannan suratul anfal tana daga cikin as-sab'u tiwal wato sura surori bakwai masu tsawo to tana daga cikin su wasu malamai suke hada ta da suratul tauba a matsayin sura guda daya zama as-sab'u tiwal wasu kuma wani kauli da'ifi suna hada ta da suratul a'raf sura daya su zama asab'u tiwal in ba haka ba saboda duk ijma'i ya tsaya sun asab'u tiwal akwai at-tauba a cikin su to in akwai suratul tauba a cikin su kaga ban zama asab'u tiwal ba sun zama as-samaniya tiwal to kuma ba a san da surori as-samaniya tiwal ba an san su da asab'u tiwal to saboda haka sabani akan suratu al-anfal shin za a hada ta da at-tauba ne ko za a hada ta da al-araf ne ko mai zaman kanta ne insha Allah ta'ala za mu fayyace bayani sosai za akwai fahimtar wannan matsala idan muka kammala suran za mu taɓa suratul tauba bi iznillahi ta'ala a wancan lokaci za mu yi bayani akan ta Allah ubangiji subhanahu wata'ala yace da annabi sallallahu alaihi wa sallama yas'alunaka 'anil anfal wato za su zo su yi ma tambaya wato sahabbanka za su yi ma tambaya a game da wato ainihin amfal wato ganima ganima da ake samu a wajen yaƙi za a zo a yi ma tambaya yaya take ne ya kuma rabiyanta zai yake ya kasusuwanta ne da sauransu hadisi ya zo kamar yadda al'imam muslim ya ruwaito shi da al'imam al-hakimun na saborai a game da dalilin saukar wannan sura ko kuma wannan aya cewa ikhtilaful muslimin في غنائم بدر كيف تقسم هذا هو سبب نزولها wato yadda musulmai sahabbai sun yi saɓani a game da ganiman da aka samu na badar ta yaya za a raba ta wa za a bayar wa kuma za a hana in za a bayar wa za a baya shi dewa wa kuma za a bayar kaɗan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi saɓani a game da haka bayan yaƙin ya kare aka tattara ganima aka dawo da ita aka haza ta a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam hal fil muhajirina li faqrihi shin in za a raba ta za a yi rabiya ne a raba ta wa muhajirai kadai saboda kasancewarsu su ne talakawa su ne baƙi da suka dawo madina suka bar gidajensu da dukiyoyinsu da duk abin da suka mallaka a makka suka zo madina ba su da komai su ne za a raba musu wannan ba za a ba wa ansar ba ko kuma a za a raba wa ansar ne kadai ba za a ba wa muhajirun ba saboda ansar su ne suka tallafa wa annabi sallallahu alaihi wa sallama suka mara masa baya suka suka suka ciccire dukiyoyinsu da abin da duk suka mallaka suka ba wa annabi sallallahu alaihi wa sallama saboda haka su ne ko wanda za a bayar ko yaya ko kuma za a raba ne a tsakanin su guda biyu a ba wa muhajirai ma gurgurdan abin da ya kamata a bayar a ba wa ansar ma abin da ya kamata a bayar to haka ne sahabbai sun yi sabani a game da wannan matsala وذلك أنهم كانوا يوم بدر ثلاثة فرق shi lokacin da sun ka halarci yakin badr sun kasance wato ƙungiyoyi ne guda uku ko kuma in ce jama'a ne guda uku daban-daban kasusuwa guda uku فرقة مع النبي صلى الله عليه وسلم في العريش تحرسه وتؤنسه وتتوجع سنة تارد النبي صلى الله عليه وسلم أو انفنسة ذاك جنا مسا سنة تارد النبي صلى الله عليه وسلم سنة كيا يشي سنة سنة أوكي مسا كيوا سنة مسا هيرا سنة تارد شي سنة جالين النبي صلى الله عليه وسلم وتتوجع كما ta ɗauki makamai ta bi mushrikai tana yaƙin su tana kakkashe su wata tawaga kuma ta sa ido a kan dukiyoyin kafirai wanda aka bari suna bi suna ɗaukawa suna haɗawa suna tarawa saboda musulmai su samu ƙarfin gwiwa kaga waɗannan sun tsaya wurin annabi sallallahu alaihi wasallam suna kare shi sun zanna tare da shi waɗannan sun shiga fegen yaƙi suna jihadi waɗancan kuma sun yi gefe suna tattara ganima suna kawo ta da aka dawo sai saɓani ya shiga a tsakanin waɗannan guda uku wanda sun shiga fegen yaƙi suna jihadi sun ce ai mu ne mun fi cancanta da wannan ganima saboda mu mun ɗauki riskin mu muka nufi kafirai da takubanmu saboda haka mu ya kamata a ba mu wannan ganima mu ya kamata kasan mu ya fi na kowa wajen suka ce a in ba mu muka bi muka tattara wannan dukiyan me za ku samu ko ba kun shagala ba wajen yakin su ba ai muka tara muku kuɗin saboda haka mu da muka tara dukiya mu da muka tara ganima mu muke mun fi cancanta da ɗaukanta ko kuma mun fi cancanta da ɗaukan kaso mafi yawa daga cikinta. ta kashi na uku suka ce tofa muka da muka tsaya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam muka kiyaye annabi sallallahu alaihi wasallam mun zanna tare da shi kafurai ba su isa ba suka zo inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake mu fa ina ko ka bar mu ai mu mu fi mu fi cancanta mu fi dacewa saboda mu mun tsaya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam mu ya kamata mu dauki kaso mafi yawa to haka sabani ya shiga suka ce to mu je wajen annabi sallallahu alaihi wasallama ya raba mana shari'a suna kokarin zuwa wajen annabi sallallahu alaihi wasallama sai wannan sura ta sauka yas'alunaka anil anfal qul al anfalu lillahi war rasul wani hadisi ya tabbata daga hadisi na sayyidina sa'id ibn jubair afwan hadisi na sa'ad ibn abi waqqas Allah shi kara masa yadda kamar da imam muslim ya ruwaito shi sayyidina sa'ad ibn abi waqqas yake cewa lamma kana yawm badr قتل أخي عمير ranar da ya kasance ana cikin yakin badr sai an kashe mun dan uwana umayr ni kuma sai na bi wanda ya kashe shi shine sa'id ibn ibn abi al-as ibn al-as na bi sa na kashe shi da na kashe shi kuma sai na dauke wato ainihin takubansa da dokinsa kuma na caje shi duk abin da yake cikin aljuwansa na dukiya na ɗauke gabaki ɗaya na cire daga hannunsa wannan shi abin da ake ce da cikin sanabul qatil din sai da na ɗauka sai na ga takobin nan ya yi mun kyau ya burge ni sai na zo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama sai na miƙe masa abin da na samu sai na riƙe takobin sai na kira manzon Allah wannan kan kabar min ya yi min kyau ya burge ni saboda ka ina so annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce da shi ai ba nawa ba balle in bar maka shi bai zama nawa ba saboda haka ba zan bar maka shi ba hakki ne na musulmai ga baki ɗaya ka tara su su zanna a cikin abin da aka samu na ganima sa da ke cewa sai na tara shi na aje shi tare da sauran abubuwan da aka tayar aka tara na ganima ita amma abin ya yi kyau ban ji daɗin haka ba saboda da ƙarfi na rage na kashe shi kuma na kwace abu ya yi min kyau amma da annabi sallallahu alaihi wasallam in aje sai na aje ina tafiya abu yana mun ciwo ina haɗa a raina sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika mu yace a kira shi sai aka kira ni sai yake mun ka nemi in baka takobin nace maka takobin ba nawa ba bani da iko in baka shi amma yanzu da ka aje kana komawa Allah ya saukar min da sura ya ta'alunaka anil anfal kuma sai ya mallaka mu ya bani ikon rabata yadda nake so saboda haka ka dauki takobin na bar maka shi an gane abin da nake nufi to ko wannan sababi na karshe na Sa'ad ibn Abi Waqqas ko kuma sababi na farko da muka ambata shi na cewa sahabbai sun rabu gida uku duk dai wannan abin da yake bayyana mana shine wannan sura ta sauka a dalilin tambayan annabi sallallahu alaihi wasallama a game da rabiya na ganima yaya za a yi da ita yas'alunaka anil anfal za a yi ma tambaya a game da anfal shine ganima al anfal jami'i ne na nafal bi fathil fa ko kuma ka karanta shi nafal bisukun wa kilahuma sahih me ma'anar nafal nafil shine kyauta abin da za a baka shi a kyauta daga nan shine aka sawa salloli na nafila ana ce da sallan nafila bayan farilla saboda suna nafila kyauta ke daga wajen ubangiji subhanahu wata'ala zai bayar da lada yadda ya soya yadda ga bayansa kyauta kenan haka ma ganima kanta kyauta ne da wajen ubangiji subhanahu wataala saboda menene saboda al'ummun da suka gabata a baya babu al'umman da ubangiji subhanahu wataala ya rangwame mata wato cin ganima babu ita duk al'ummun da suka gabata ba ta cin ganima al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallama kadai Allah ubangiji subhanahu wataala ya hore mata ya rangwama mata cin ganima kamar ya tabbata tabbata cikin hadisi na Imam Muslim daga hadisi na Sayyidina Abu Hurairata Allah ya kara masa yadda yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa utitu sittan lam yuqahunna ahadun min qabli an bani ababaye guda shida da ababa wa kowane annabi daga cikin annabawa da suka riga ni ababaye guda shida a wata riwaya annabi yake cewa fubiltu bi sittin aka fifita ne akan sauran al'ummu da abubuwa guda shida abubuwan nan guda shida ga sunan kama haka annabi sallallahu alaihi wasallam bayyana su أعطيت جوامع الكلم وأحلت لي الغنائم ونصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الناس كافة وختم بي النبيون waɗannan ababen guda shida annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ni kadai aka keɓanta ni da su an bani jawami'ul kalim me ma'ana jawami'ul kalim kalmomi yan kaɗan masu faɗin ma'ana kalmomin fasaha kalmomin balaga Allah ta'ala ya keɓanta annabi sallallahu alaihi wa sallama da su ka karanta hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam za ka riski cewa daga cikin wannan babin kalimatul muqtasara saghiratun fi mabnaha lakinnaha kabiratun fi ma'naha kalma muqtasara a wajen rubutunta da karatunta yar karama amma a wajen fassararta tana da faɗin ma'ana kamar faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu bin niyyat ɗan gajeriyar kalma amma tana da faɗin ma'ana da faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haythu ma kunt da kamar faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam izhad fid dunya yuhibbuka Allah wazhad fima 'inda an-nas yuhibbuka an-nas da kamar faɗin annabi sallallahu alaihi wa sallam addinin nasiha alhajju arafa da ire-iren waɗannan kalimat ne muktasara lakinnaha wasi'at al-ma'na wannan shine jawami'ul kalim da Allah ubangi subhanahu wa ta'ala ya ba wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sannan wa uhillat liyal ghanaim uhillat liyal ghanaim bi ma'ana wato ainihin an halatta mun cin ganima al'ummu da suka gabata ba ba sa cin ganima kawai da aka sani annabawa manzanni da suka gabata idan suka je suka ci yaƙi abin da za su kwace daga hannun kafirai bai zai halatta musu ba ana ce da shi qurban za su tara shi ne a wuri guda sai idan ubangiji subhanahu wataala ya so ya yarda ya karba sai ya sokar masa wuta daga sama ta zo ta ki ta kone shi amma su ba za su ci ba amma al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ubangiji subhanahu wataala ya rangwama mata idan aka ci ganima ya halatta hani'an mari'an su ci wannan ganima wa uhillat liyal ghanaim abu na uku cikin abubuwan da aka keɓanta ni da su shine wa nusirtu bir rahbi masirata shahr Allah ta'ala ya bani nasara akan abokan adawa kawai da cusa musu tsoro tsakanin mu da su tafiyan wata guda amma da za su ji labarin cewa ga annabi Muhammadu ya shirya ya ɗauki tawaga yana zuwa muku tun tsakanin mu da su wata tafiyan wata guda za su tsorata su sallama su miƙe wuya nusibtu bin ruhi masirata sha'r aw na hudu da ake keɓanta ni da shi ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura kuma aka sanya min ƙasa gabaki ɗaya wajen sujada ne sarkakke duk inda musulmi yake in sallah ta iske shi a can zai alwala yayi sallah ba sai ya koma gida ba sabanin sauran al'ummu duk inda mutum yake a cikin tafiya ne ko a ina ne in sallah ta same shi baya iya yin ta sai a gidansa kuma koya adadin ta yake ne zai dinga tara su zai dinga lissafa su ran da ya shigo gidansa ba zai yi sallama ba ba zai ci abinci ba ba zai huta ba ba zai komai ba farkon abin da zai shine ya gabatar da waɗannan sallolin amma al'ummar Annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka take ba sannan muna cikin wannan masallaci in magariba ta same mu anan ne alal misali sai mu yi alwalan mu mun sallah anan ba sai mun koma gida ba masjidan wa tahuran ko ina inda sallah ta same ka ya zama to maka wajen sallah wannan abu ne wanda Allah ta'ala ya kebanta addinin musulunci ya kebanta annabi sallallahu alaihi wasallama kadai da shi sannan yake cewa wa ursiltu ila nasi kafa kuma aka wato ainihin aiko ne zuwa ga al'umma ne ga baki ɗaya zuwa ga mutane ne ga baki ɗayansu ba wai kawai larabawa ba ne ba wai kuma kurum ƙuraishawa ba ne ba wai kurum mutanen makka ba ne a'a ga baki ɗaya ‘yan adam ne da aljanu ne ga baki ɗayansu aka tura ni aka aiko ni zuwa gare su قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا للذي له ملك السماوات والأرض وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون وأرسلت إلى الناس كافة سيك وختم بي النبيون سننكم جني أكرت قفر النفس دغني باب وني النبي da zai sake zuwa da zai kullo daga baya ni ne na karshe cikin annabawa cikin manzanni waɗannan ababai da su ubangiji subhanahu wataala ya keɓanta ni to kun ga wannan shine ma'anan al-anfal shine ganima yaya za a raba ta za a zo a yi ma tambaya a game da haka yas'aluna ka anil anfal sai Allah ta lake da Annabi sallallahu alaihi wa sallam qul al anfal lillahi war rasul ka ga musu al'amarin ganima rabiyanta mallakar Allah ne da manzonsa Allah da manzonsa kadai suke da ikon bayyana ta da rarraba ta yadda suke so ko da sabai sun yi iya kun yi iya na ku kokari kun yi biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ku miƙe wuya imanin ku ya zamanta abun yabo tunda har kun yarda kun tsayar da kanku da dukiyarku da abin da kuka mallaka a dalilin yada addinin musulunci to wannan ya isa ganima kuma cinta da kuma rabiyanta da bayyana haƙoƙinta da yadda take wannan ba ta ku ba ta Allah ne da manzonsa qulil anfaru lillahi war rasul bi ma'ana haƙƙin rarraba ganima mallakar Allah ne da manzonsa to haka anan wannan aya ta zo da wannan bayani a takaice a jumlance ta miƙe al'amari zuwa a hannun annabi sallallahu alaihi wasallam kaga tun da aka ce lillahi war rasul to kaga ai hukuncin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ne zai zartar da shi saboda haka hukuncin ganima gabaki ɗaya radiyanta aka dankala wa annabi sallallahu alaihi wasallam a hannunsa ko musulmai ba ku da komai fattaqullaha wa aslihu zata bainakum sai aya ta gabacin da za ta dawo mana Allah ta'ala sai ya ɗauki nauyin rarraba ta dake dake kashe kashe wa'lamu anna ma ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lil rasuli wa lidhil qurba wal yatama wal masakin wa ibn as-sabili in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yawm al-furqan yawm al-taqal jam'an wallahu ala kulli shay'in qadir insha Allah in muka je can zamu bayani akan yadda za a yi rabiyan ganima dalla dalla kamar da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya rarraba ta a nan dai ubangiji subhanahu wataala ya jumlanta bayani ya raba gardama ya raba fada tsakanin sabai ya cire abu a hannunsu ya sa hannun annabi sallallahu alaihi wa sallama qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu zata bainakum lokaci ya tafi mana insha Allah gobe za mu tashi daga wannan gaba ta fattaqullaha wa aslihu zata bainakum zuwa dai karshen aya biiznillahi ta'ala abin da muka faɗa ya zama to daidai Allah ta'ala ba mu ladansa wanda kuma muka yi kuskure Allah ta'ala shi ya fi mana shi wa sallallahu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam اللهم ارحمنا بالقران الكريم واجعله امامنا حجة لنا لا حجة علينا اللهم ذكرنا ما نسينا علمنا ما جهلنا وارزقنا تلاوته اناء الليل واطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتبتلنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون الحمد لله رب العالمين